Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Projection Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
يممت رسول الله العالم قدسان من زن الله رسول وأسل الناس ماء وجندال ولا إنسان manzan Allah ta ɗauwara filaduwar fi kulli haikale wata badalin nasu manzan Allah wa zaɓi amurin layi ya domo bashiran naziran هدى الله أقوى من قفوا آجلة قوما على فذكور الصديق ثاني حبيبنا فاكل أموال وهرولي لا ذكر سراج ما لا زينا الفاروق ما الليل وسوسا وثلث في النورين عثمانا ماديها وقد بات الأموال لله وهي وازر البدر باب علومه علي يا الله بجاه رسول الله وسادي جملة بنات قربنا بسلسل لعل صلاة وتسليم عليه بقدره مع الآل والأسعار تقدس الرحمن الرحيم yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana bi yakun ma yakun abin da yasa nake yawan fadin haka gurgudan yanda ka san basmala gurgudan yanda za ta yi ma aiki harful yayi yace harful yayi yamamtu rasulullahi yace na ta san mahalaran ma'aikin Allah gadan gadan taha sarkin Allah المقدسة abin tsarkakewa عن الند daga barin kishiya والعداد da kishiyoyi أصلا mazala shine asalin kauni مؤسسة wanda aka ba harsashin ginin halitta a kansa
رسول manzo ne وأصل الناس tun lokacin asalin mutane wato annabi adamu ماء yana tsakanin ruwa وجندل da ƙasa فلا إنسى to ce babu wani mutum في ذاك الزمان a wannan zamanin da nake gaya maka مؤنثة wanda halara ke fibi cewa da shi babu wannan mutum tatawara manzo Allah ya jujjuya tulatawari a cikin zamanai daban-daban tun ba a halicci lokaci ba har aka zo aka yi lokaci din annabi yana nan fi kulli haikalin a cikin dukkan sura kowane irin zati annabi ya tabbata cikinsa ma ta bada sai ce kai hadda annabi i bayyana mana linnasi zuwa ga mutane karman sadauki muqaddasa abin tsarkakewa ga barin aibi waja'a annabi i zo wa kaunu bi amrillahi da umarnin Allah naziran yana mai gargadi da gidan wuta yad'u wato annabi yana kiran mutane mubashiran yana mai albishir da gidan aljanna naziran kuma yana mai gargadi da gidan wuta shakuran annabi yana mai yawan godiya ga Allah zakiran annabi yana ta la ilaha illallah zakir ke wa muqaddisa yana mai tsarkake zatin Allah ta hanyar tauhidi wato ma'rifa hadallahu aqwaman ubangiji ya shirya da waɗansu jama'a kafawhu waɗanda suka ba annabi sau da kafa ajillatan sai suka zama manya manya cikin halitta wa dallala qauman ubangiji ya tabar da waɗansu jama'a qattalawhu waɗanda suka soki lamarin annabi Muhammadu wa dammasa sai Allah ya shafe idanuwar zuciyarsu ba sa ganin gaskiya din da take ala sai ya ce kowa ya shiru gausun zamani zai magana da ubangijin halitta fassurar siddiqa sai ya ce kai ka tuna dan uwa ka tuna sayyidina abubakar siddiqu sani habibina na biyun masoyin mu a cikin kogon hira wa sani sunaini izin wajil gari faqad anfaqa al-amwala hakika sayyidina abubakar ya ciyar da dukiyoyi amma ra anfusa kuma ya raya zukata wato ya sai bayi ya yanta su sayyidina jilali yana ciki annabi zai sai bawa ya yanta shi ya musulunci ya ci gaba da hurdodinsa kurum wa bil sai wace kai gaggawa ila zikr siraji zuwa ambatan fitilar ‘yan aljanna, malazina cewa ce shi ne mafakanmu, wa za umar al-faruq in ba ka san shi ba ko wannan shi ne sayin na umarul faruku ma nan faruku mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya, man lan yuwaswasa wanda shi tun da Allah halice bai taɓa yin wasuwasi ba, baya shakka baya wasuwasi, shi yasa in ya taho gabas shi ɗan ya taho daga yamma ya gan shi zai canza hanya, ba su taɓa haɗa hanya da shi ɗan ba.
wa sallis Cewa ce ka ukunta, bi zinnurain gama abocin hasashe biyu, usmana shi ne sayin na Usmanu, madihan kana mai yabo gare shi.
faqad badada al-amwala ya ce sayyidina usman nan hakika ya rusa dukiyoyi billahi wato mun fita mai tsada billahi cikin ɗaukaka addinin Allah ma'anan dukiya mai tsada ta halal duk dukiyar da aka tara ta inda ta halal ce to mai tsada ce sau tana da wahalar samu mhm wa hiddi sai wace ka tana da masoyina wazir al-badri wazirin wato annabi Muhammadu babi ulumihi kuma ƙofar ilimin annabi Muhammadu aliyin shine sayyidina Ali abisirtain baban sayyidina Hassan da sayyidina Hussein laisan zakin Allah muqallisa abin ɗaura wa hular yaƙi wanda in zai je yaƙi mala'iku ke mai rawani بجاه رسول الله sai ce dan alfarmar ma'aikin Allah والصحابي dan alfarmar sahabban manzon Allah جملة baki ɗaya ban rage kowa ba فنفس كروبي ya Allah ka yaye bakan ciki na na duniya نفس الكربة ka yaye bakin ciki na cikin almajirai na ranar alkiyama نفس ya Allah ka yaye su baki ɗaya صلاة salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji عليه tabbata kan manzon Allah بقدره gwargwadon kadarin annan Muhammadu wurin Allah ba kama sallaita ala Musa ko ala kama sallaita ala Ibrahim a haka kadrihi wa miqdarihi al-azim mhm da kadar da miqdari shine iyahu mhm karshen dariqa ilimin dariqa kad yana komawa salatan to arifuna biya iyahu wannan iyahu hakurin nan duk ɗan tijjaniya nan suke son shiga hakuri din nan na ƙarshe kowa nan yake son zuwa مع الآل har da alayensa والأصحاب da sahabbansa ممن تقدس waɗanda suka tsarkake zuciyoyi suka ba Allah.
عليه صلاة الله ثم سلامه
كفانيه مؤمما كفى ظلمات الشرك والشرك كفاني جميع العام سرتم هرارا بفك رسول الله الشرك إذا علا جيت الآن بجاجا شمله ملكي وأذكر بيتا جيل قبلي وإنه مقالي وهاليها لشدقي إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيعني عندي ما يفر من ذا الله لا يرى رسول الله يا خير مرسلين للأكوان don Allah wa ya sumo bi kalmar dawo fauka ƙoroni rata amalokin latan nuske rafato ila da Allah ne nuske kayati زوجك وإليه فلم يزكي فقد كان يزكي للجمال وإنه وظنوني قد أشكاه من بعد يوسفي وعاسلوا هذا القول إنك رحمة من الله مولى الكلب في البر والفلك فلم يخشى عبد ما بقيت داياه ولم يخشى للهاج خيرا وأشكر ربا على ما العبد رشده فأشكر أسبائي الشرك وذلك فضل الله فالعبد عزيز أو مجانبات الزكي صلاة وتسليم على دامتي وآل وأسعد صلاة على حرف الكاف
Shawarci harful kafi, من كفى ظلمة الشرك shawarci Ubangijin da ikiyashe ni daga duhun haɗa Allah da wani.
كفاني همومي to in baka sani ba shi ya kiyashe ne bakan ciki na وبدد kuma irinsa أبطال البطالة manyansa daukan bata والشك da kokwantan martabobin manzon Allah كفاني wato abdalal badalati su hudu ne manyansa daukan bata nafsu hawa shedan duniya duk waɗanda waɗannan suke galaba a kansa sun ci shi da yaki Eh, shi tsuhi a kullum waɗannan yake so ya ga kowa ma ya rinja ya kan shi da idan dai ya fi ƙarfin waɗannan to shi ke bukata ta biya amma idan waɗannan suka fi ƙarfin ka to to ko ka fi ƙarfin kowa a aikin banza ka yi waɗannan hudu su ake fin ƙarfi nafsu hawa duniya shedan to in ka fi ƙarfin su shi ke bukata ta biya shi ne sai ya ce to to Allah tabaraka wa ta'ala ya ruwa waɗannan sadaukan bata eh lokacin da suka kawata wa zuciya ko kwantar martabobin annabi to ni a lokacin na sami yaƙini kansa a nan annabi
كفاني ubangiji na ya kiyashe ni jami alhammi duk abin da ake kira bakin ciki ni ban san shi ba dama ba faɗi zama ne ɗan kulwoji da ya rubuka ni ban san bakin ciki ba sirtu sai na zama maharraran wato ɗa abin yantawa ban zama bawa ba ma'ana dama shi ne idan mutum ya kubuta daga hannun waɗannan hududin nafsu shedan duniya hawa to shi ke ya zama yantacce amma matuƙar yana yana ƙarƙashin su to bawa ne
ifakki rasulillahi kalbi na samu wannan yanci ne saboda kwancewar da manzon Allah ya yi wa zuciyata min ashirki daga igiyoyi da da baibayi na ainihin haɗa Allah da wani jaishul hammi sai ce rundunar bakin ciki idza halla idan ta sauka a tsakiyar zuciyata baddada shamlahu sai manzo Allah ya watsa taron su binuri yaqini da wani irin mizal na haske ne kini la yabimu annabi ya gushe ba yana taimako na fa ya mulki sai ya ce ku yi mamakin irin mulkin da Allah ya bani ni ba annabi ba ba sarki ba amma kuma annabi ya bani mulkin da kowa yana biye da ni
wa azkuru baitan sai ya ce ina tunawa da wani baiti qila qabli wanda aka ambace shi kamun zuwa na duniya wa innahu amma ku sani cewa shi wannan baitin duk da ba ni na faɗa ba maqali ya yi daidai da irin maganganuna wa hali kuma ya dace da irin halina domin ku wannan baiti kowa ikan halina ya san wannan baiti nawa ne eh sata aka yi aka yi to da ka san akwai maganar da mutum zai yi amma maganar ba ta shi ne akwai magana da mutum dan adam ne zai yi amma in ka kalli maganar ka kalle shi ka san nan ba maganar sa ba ce kai ta fita ne jama'a sai ta fita ba dan ba ta dace da shi ba akwai magana ko ta girma ne za ka ga mutum babba sai ya fara kan karuwan magana sai ya ga ta wane wannan bai dace da kai ba sawa kuma akwai magana ta ahlul lahi za ta fito a bakin wanda baya cikin daira ahlul lahi to ba magana sa ba Mm, to shi ne so ke kawo misali a nan yanzu ta to wannan baitin da zan gaya muku yanzu wanda ya faɗe shi ya faɗi ne baitin nawa ne ba a haife ni da ya zo ya yi to yanzu ni na zo baitin nawa ne zan ɗauko ni amfani da abuna halatu diki wannan baiti ya dace da irin maganganuna ya dace da irin halina a halin da nake cikin kunshi wa danki da tsanani إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي kun ji baiti baiti shine za ka antil aqdaru min malikil mulki safiyani indi ma yasuru wa maliki wai za ka antil aqdaru in dai kadarce kadarce sun kasance min malikin mulki daga mamallakin sarakuna to fasiyani indi duk ɗaya ne a wurina ma ya suru kaddar da suke sa a yi murna a yi farin ciki wa ma yurki da kaddar da suke sa a yi kuka a yi bakin ciki ni duk ɗaya ne in dai kaddara daga Allah ne to abin da ke sa a yi dariya da abin da ke sa kuka duk ya yi daidai kawai ba matsala ألا sai ce ka sani يا رسول الله ya ma'aikin Allah يا خير مرسل ya fiyayyen abin aikowa سموت ka ɗaukaka عن الأكوان sama da kasantattu فضلا ba dabararka ba ne ba komai ba don falala ne من الملك daga mamallakin sarakuna Allah tabaraka wa ta'ala المداه wannan marubucin diwani wato maulan mushi Ibrahim ne yabo ga annabi ويسمو yana ɗaukaka بك da albarkacin ka ya rasulullahi فوق قرونه sama da dukkan tsarekunsa yau yana faɗi ta na fi tsara na tun ina zanin goyo ولو كثرت أعماله wato walau kassarat amalau ko da ko ayyukansa sun takaita إلا النصف takaituwa irin na ibada shi yan uwan samari an kan dauka wai sun tsara ka fi sa riga ne ko ka fi shi kuɗi ko ka ba wannan ban ka fi tsoron Allah kuro duk wanda ka fi tsoron Allah shi kenan ka gama da shi ko magana ya kare shi a fi tsoron Allah ba a jin shi yana kirgita dariya ba mutum murmushi ne wata rana yana kan kujera sai aka ji ya ya rike shi da dariya har ya kamar kujera za ta yi fadi sai daga waya almajirin sai aka yi kun lawo lafiya muka ga irin wannan dariya ba mu saba kuna ba mu saba ji kuna yi ba ya ce wallahi ba na abu ne yasa ne dariya ina zaune ne sai da wani mai karatu ina karatu sai na ji wata aya ta sauka a kunne na wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan ƙarfi tana gama tsoron Allah shi ne na kyali da da dariya na fito in haka ne ta mun gode Allah da zai zuwa.
rafa'atu shikayati Ɗauke na ɗaukaka kukana na kai kukana ila qahalani zuwa ga tsarkin Allah amintaccen Allah.
wa lam yulfazu shaqwan ilay Ɗauke ba a taɓa samun wanda ita kukansa gaban Allah Muhammadu ba.
wa lam yasi Allah bai share mara hawaye ba ba a taɓa yi ba. Kamar shi yana gaya mana ne duk abin da ya dame da gaya wa Allah.
faqad kana yusilil jimal Ita kai ba fa ɗan adam kawai ba hakika annabi ya taɓa share wa raƙuniwa hawaye ba.
wa innahu domin cewa shi ma'aikin Allah la shaga zalan wallahi ya share wa barewa ma hawaye fashaka lokacin da barewan ya kawo kuka sifatul fasi daga tsoron halaka ya zo gaban annabi ya kawo kuka annabi ya share mar hawaye wa zannuni sai wace annabi yuno da mama abokin kihi kad ashahu ya kai kukansa gaban annabi muhammadu min ba'di yusisin to kamun ma annabi yunus ma ai iyayensa ma annabi yusuf kakansa shi ba ya kai kuka gaban annabi ba ka jefa shi a rijiya Allah kuma ya- ya sabda shi wa abayihi kai ba annabi Yusuf ba iyayen annabi Yusuf ma tun daga annabi Ibrahim annabi Isaac annabi Yakubu tun sun kai su kansu gaban annabi turan baki ɗayan su min al-fati daga tsoron halaka wal hati da tonan asiri duk wanda ke tsoron tonan asiri da tsoron halaka ije ijingina da annabi Muhammad zai ga abun mamaki wa hasil hadha al-qawl sai wace hasalin wannan magana da nake gaya maka innaka rahmatun cewa kai rahama ne ya annabi من الله daga Allah مولى الكلف majibincin lamarin halitta في البر akan tudu والفلك da cikin kwale-kwale kan teku.
فلم يخش عبد Shewa ya ce wannan bawan ba zai ji tsoron komai ba.
ما بقيت ضياؤه Matuƙar ya Rasulullah kai kaɗai ne tonon asirinsa. Kai kaɗai ne tonon asirinsa. Kai kaɗai ne za ka ce ba ka yi da shi ya tozarsa. Amma in ka ce ana yi to kowa ma ya ce ba a yi. Yana faɗi yana cewa idza radiyal muqtaru anni falam ubal maqala wutati in annabi Muhammadu iya yarda da ni to babu abin da ya dame ni maganganun ƴaƴan karuwai su je su kai ji shi in annabi Muhammad ya ce kai nawa ne to ƴaƴan karuwai su je su ta maganganun banza ba abin da ya dame ni shi ne yake cewa wai idza radiyat anni kiramu ashirati fala zala gabanan alayhi li abuha in zababbun mutane na suka ce suna yi da ni to ba abin da ya dame ni wulakanta tun da lalata sun sai ba sai farko shine babanka babanka shi da farko dama abin da ake nema ma yi ka ta yadda da kai eh in ka yadda da kai baban ka yadda da kai yan uwanka su yadda da kai shi lallai kai ne amana ne baka cutar su kana da ɗabi'u masu kyau matarka ta yadda da kai ƴaƴanka su yadda da kai to daga su kowa ma yake kar ya yadda
أهل الحق sai wace ma'abuta gaskiya ولم يخش ba sa jin tsoron كيد ذوي الإفك makircin ma'abuta ƙagi eh su ne ahalul haƙƙi ahlul irfan kenan mutanen Allah wannan yake ba sa jin tsoron kai da zamin iski ma kirkin mabota kaji وأشكر ربا sai ce ina gode wa ubangiji ألهم العبد رشده domin ko ya sanar da wannan bawa shiryarsa yawa wannan bawa ilhami na shiryarsa فأزجر أتباعي dan kankani daga cikin maji ma- wato majiyana mafi kankantan majiyana بريء kubutacce ne من الشرك daga hada Allah da wani wannan baitin za ka ga ana da wani yaji ai yau ya ce ɗan ƙanƙanin majiyin sa ma ku daga da bai bai wato magana ce fa babba amma kuma a haka za ka ganta kamar wasa za ka ana tsayawa da ita a lasu ita ko shi abinda za ka ce me yin shirka ta ko kana cikin wanda zai ku fitar ai kamar wato misali shehu da mu yake in kana so ka ce kai almajiri ne to ɗan ƙanƙanin majiyina fa ya kuɓuta daga shirka to kai ma haka kake in haka kake to shigo ai magana ba yan waje ba da yan waje ake ba da yan cikin gida ake. ai kowa ya tazo ke yi tehu kowa ya tazo ke yi ya kowa ya tazo saboda dalili kowa yau ya fahimci cewa in kuɗi kake so sai ka rike shehu za ka yi in jama'a kake so sai ka rike shehu za su taru in duk abin da kake so sai ka to kowa ma ya zo yi sai sai ce to fa asgaru atba'i bari yin mina shirki
وذلك فضل الله yau yace wannan ba dabara na ba ne wannan falalan Allah ne فالعبد عاجز shi wannan bawa gajiyayye ne ala wata haƙƙin a bisa ta da bayi da Allah ni dinnan in ji shehu ita gajiyayye ne a bisa cewa ina haɗa bayi da Allah domin su ba sun ce duk wanda ya riya a zuciyarsa ina haɗa bayi da Allah to ya hau wata irin gada mai tsananin hatsari wanda idan ta halakar da shi ba wanda zai yi tsamo shi duk wanda a zuciyar shi ya riya cewa shi harifi ne kuma yana iya haɗa bayi da Allah to ya hau kan gada hatsari kuma idan ya afka to ba wanda zai tsamo shi
aw mujanabati shakki wato sai ce ni gajiyayye ne daga barin wato daga a ce ina hada bayi da Allah ko kuma in ne santa su ga barin kokwantan martabobin ma'aikin Allah salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala taha su tabbata bisa tsarkin Allah ahmadin mafi godiyan halitta wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa karatin shugabanni ala albunki a bisa shugabanci na asali
عليه صلاة الله ثم سلامه إلى سداني عن قبر أماد سربه فما سداني عن كوج الدرى فرسه وما صداني عن ذكره أزلو عزيلي فقد زادني تذكار ربي قول لساني وقلب الدار ذكر محمدي هو لي مدى الدار يسمعه فإن قارن المرء حقا حبيبه ولو كان عبد بين يديهم فيلصق وإن إلى الخلق أدراج حبه على حب خير الخلق يا خير وَدِّكُ كَذَلَا تَيَادِي كَدَاتُ رَدِّي وَتَذْكَارُ تَذْكَارُ فمن بايع المختار فهو مبايع لرده لا إله إلا ذلك كفالي وداد الكاتم دا محمد وما ورتبات كل المدينة قاسرة عن إدراك ما إني فتبكي يا فبيني وبين المدينة نسارا بخو وأورم فما جبال فشيريا أوصاف الأمين وإنها عجيبة كفر فوأمد يصرخ صلاة وتسليم على داء أحمد وآل وآسن حرف الله
sai harbul lahi لئن صدني سربه sai ce wallahi da kungurmin daji zai tare ni عن قبر أحمد ya hana ni ziyarar kabarin annabi Ahmad da ke Madina فما صدني فصفه to ai bari in baka labari farsahu milalilai fa ma sadda ni bi sai tare ni ba عن ذكره daga tunanin annabi Muhammadu a cikin zuciya in ina Senegal annabi yana Madina kabarin sa yayi nisa sai an hau jirgin tsallake tekuna da duwatsu to ai kaunar da nake wa annabi da irin halarto shi wannan milalilai ba su isa su shiga tsakanin tunanina da kaunata ga annabi ba ba za su yi kare ni ba الدهر wato matakar zamani kuwa عز عزل sai wace zargin ne zargi فما صدني bai taɓa tare ni zai hana ni salatul fati ko ya hana ni tafakkurin annabi Muhammadu ko ya hana ni kuka cikin dare in na tuna annabi duk wannan zargin bai hana ni ba عن ذكره wato daga ambaton annabi الموبك mutumin da yake dariyan mugunta da kyara wanda da ya ganda zai tabo ya nuna a yi dariya
فقد زادني to ce ni ƙara mini ma yake طه المؤدب كذلك yawan tunanin sarkin Allah annabi Muhammad da ya taba ni sai in tuno Abu da ya taba ya nuna sai in tuno Abu Jahil sai in tuno tuno Abu Lahab sai in tuno irin shedanin nan ko wasu ya irin wannan sabobin Allah ya kan wanzar da shi ga wanda suka gaji haka ne. wanda suka gaji annabi Muhammad Allah ya kan wanzar da sabobin sahabbai akan su. wanda suka gaji irin waɗannan su kuma Allah ya kan wanzar da irin wannan sabobin akan su. za ka gani son girma son kuɗi son mata san abubuwa sun za ka irin wannan tsoho da san yawan batsa da yawan maganganu ba gaira ba da lili ka ga cikin abin da bai dace duk za ka irin wannan tsoho mutum zai iya zama ya awa goma bai tuna Allah ba bai ambaci Allah ba bai ambaci Allah ba sai labarin duniya don za ka iya samun irin wannan tsoho kaf
لساني harshe na وقلبي da zuciyata ذكر محمد yake cike suke da ambatan Allah Muhammad wallahi
الدار matuƙar zamani ku ba yanda za in zauna ba ambaci Allah ba a kuma duk wanda ya gaji shi in dai zai zauna a wuri sai an ambaci Allah sai an ambaci Allah ko dai ai magana Allah ko ai magana annabi ko ai magana shi Tijan ko ai magana shi Ibrahim ko kuma abin da ya shafi rayuwa ne amfani amma ba wani ya ce wani ya ce ba wannan zai ɓata maka lokaci ka zo ka mutu ba kai komai ba kuma su makiya ranar alkiyama in suka samu suka tsira to farin ciki ya fi dariyar ta fi illa akan duniya yasa ake so a yi fafutuka a duniya a tara abin da za a tara ranar alkiyama shi ibrahim ya ce kama a fara hisabi sai allah ya kira ni allah zai ce da sanni yau za ku san suwa ne ne a hannun karami wani tafsirin sa nake ji ke faɗin sai ka ranar alkiyama kama a fara hisabi allah zai sa a yi shela zai ce kowa ya ci yau za ku san suwa ne ne ma'abota girma in ji Allah to sannan sai a fara sai a ware ma'abota girma a ware kaskantattu kowa kuma ya san matsayin shi shi ne laraba su ce a sauwa tara izan da lalgubaru a farkon tafi an himaru
ومن حاله حالي shehu ya ce duk wanda halinsa ya zama irin halina na san annabi da yawan magana akan annabi a lura ta dai ji abin da shehu ce harshen shi da zuciyar shi shi ta da Allah wa mutum ka san wani yan wasu da za su ce ai wannan kawai nan bai shafi ba harka Allah ake a nan ba. duk wanda ka ja ta za a iya zama wai yau ce ba harka Allah ake ba to dama ba na Allah ba dan akwai ahlul lahi akwai ahlul dunya ahlul lahi fi ayyamin lahi ahlul dunya fi ayyamin dunya amma fadribu bainahum bi surin lahu babun ba'inu fi rahmatu wa zairun min- min qibalil azab to haka yake saboda ka inda an zauna to a tuna Allah ko ina kawai in ma dan duniya ne zai tuna mai Allah ba sai kai magana irin na yan dalga ga ya masa Allah kaza ne annabi kaza ne manzo Allah ne yawan hakuri har shi Ibrahim yana ce to su jani ta idan muna bin mutum bashi ya kasa biya ko da ba musulmi bane mu kira ki mu cewa ne kudin nan da nake binka na yafe maka saboda Annabi Muhammad eh ba musulmi bane ka ga ta annabin mu ne yace idan muna bin mutum bashi ne gaba zai iya jawo mu yaji ne sura ka je na yaji maka saboda annabi ka ga mai sosai yaji ba kuma idan kai dan da mutane kana tare da irin mutanen nan masu hayaniya shi wani bashi nan na yaji maka dan shi Ibrahim Mm, ka je ka ci ba komai ranar alkiyama ma na yaji Mhm, ya san waye shi wanda Mm.
ومن حاله حالي sai wace duk wanda halinsa ya zama irin halina مدى الدار matukar zamani يشمخ to shi kadai ya isa ya daga hanci duk wanda halinsa bai zama irin wannan ba ko ya daga hanci ya aikin banza ne ai ba wanda zai iya daga hanci sai wanda annabi ika fa a rai shau shi ya ika fa a rai sai ibrahim ya kafa a rai zuciyarsa da harkarsa suke cike da waɗannan halarorin guda hudu sai wace to madadda ya shi maku wanda ya zama haka matukar zamani ya shi maku zai daga hanci yani zai ɗaukata
فإن قرين المرء domin cewa makusancin mutum حقا in dai makusancin ne na gaske حبيبه to fa masoyinsa ne duk mutumin da kaga yana mu'amala da kai ko da yaushe to masoyinka ne sai ma duk mutumin da kana mu'amala da shi a ko da yaushe to masoyin ma- masoyin shi ne dabi'a ta tayi daidai da irin dabi'a ka ne in kai kaga yana rabarka to shi ma dabi'a ka tayi daidai da irin tashi ne dabi'a bayan da za a yi mutum ya ji yana kanka daima yana tare da kai sai ya zama halinka ya yi mashi da irin halinka idan misali yana son yawan firan yan siyasa ya ji ya jo majalisin ka so ɗaya ya ji to zai manne maka saboda ya ji irin wannan firan ya ji daidai in dai yana son kuɗi ya ji ana magana manyan masu kuɗin duniya yawwa to zai manne maka idan yana son karatu ya ji ana faɗin abubuwa na ilimi zai manne maka idan masoyin annabi muhammadu ne ya ji annabi muhammadu shi ma zai manne maka ba zai taɓa rubuwa da kai ba haka abu ne walau kana budun ko da ko akwai nisa tsakanin su baina zaini tsakanin waɗannan mutane guda biyu wannan masoyi da wancan masoyi ko da akwai nisa tsakanin su to shehu ya ce faisahu wannan nisan ba zai tsata tsakanin su ba sai sun san yadda za a yi su dinga saduwa saboda su dinga tattauna akan wannan kudin ko akan wannan duniya ko akan wannan yarinya ko akan wannan abubuwa dai ko kuma akan annabi Muhammadu to haka abin yake da'iman in dai har kana da masoyi to shi kenan za ka yi kokari ka zama kana neman wannan masoyi na kana samun labarin shi Eh.
wa inna qad- wa- wa- wa inna ilaha al- wa inna ilaha al-kalbi ku sani cewa ubangijin halitta adraja hubbahu ya shigar da tafarkin soyayya shi ala hubbi khairil kalbi a bisa tafarkin san siyayyen halitta wato in kana so ka so annabi in kana so ka so Allah to ka so annabi a cikin san annabi ake tsintar san Allah ba yanda za ka samu san Allah babu san annabi in ka ce za ka so Allah ba ta hanyar annabi ba to ba za ka ankara ba sai dai ka ganka ta wato wato kafetaccen makin Allah wallahi saboda ka in kana son Allah to ka so annabi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya taƙaice mana wahala in kun ce kuna san Allah to ku bi ni to saboda haka idan mutum ce yana san Allah to ya bi annabi a cikin san annabi ake samun san Allah amma mutum ce a shi kawai shi ai annabin mutum ne irin shi kawai shi dai an aiko shi ne saboda haka shi Allah zai so to yana cikin san Allah zai same shi ashe makiyin Allah ne ma zai sani dan zai je ga Allah magana da sai makiyan Allah suke ga Allah irin wannan Rawa kuma idan mutum ya yi kuskure ya shigo aka shigo da'irar imani ya ce wai zai so annabi zalla haka ba shi wuce ya radiyallahu anhu wallahi ana nan zai je ya gaya wa annabi maganar da za ta sa ya ridda za kuma idan mutum ya ce wai shi shi wuce yani ko ba shi ibrahim to ana nan zai aikata abin da zai bar ɗari ɗari to babban kamala ka samu annabi ka samu shi wuce yani ka samu shi ibrahim to ka samu allah Eh, wanda ya samu wannan ya samu allah Mhm.
ya man yuwabbihu ya kai ne dariyar mugunta ko dariyar keta ka sa ko ta dariya da za a ga in an rena ka an yanka za ga ana numur miki to irin wannan dariya wani abu ne ake faɗi a zuciya to sai ke fito a wasa
kaza ta'atul hadi sai ku to haka nan biyayya ga ainihin ne shiryar da halitta fata'at rabbihi in kai biyayya ga hadi kamar ta yi biyayya ga rabbi ne sai mana duk wanda ki ba annabi to to to ya ba Allah amma baka isa ka ce ka ba Allah ba baka ba Allah ba eh baka isa ba duk wanda ya ba annabi to ya ba Allah eh duk wanda ya ba Allah kuma ya bi wani abu ne daban sai ka ba annabi ne za ka samu Allah Mhm.
wa tazkaruhu sannan yawan tunanin annabi Muhammadu tazkaruhu shi kuma tunanin Allah ne wato yawan ambatan annabi Muhammadu ambatan Allah ne shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu da yake faɗi yake magana akan fadailul zikri ana magana akan zikiri yace duk cikin zikirori babu kamar salatul fati da ma'u babu kowane zikiri salatul fati nan da nake gani ba dan salatul fati yan uwa shi anan ta zaina da girma annabi ya ga shi ya ce banda ismul kabiri babu wani abu sama da ita kuma yace ila mu anna hizba sayyi wa salatu zati da ma kullu yukun ya na an jami'ar azkar hizka na ku sani cewa hizba sayyi wannan da kuke ji ana farfaganda a gare ta a gare ta nan kuka kuka yi ko sai ba abin da zai faru to in ka ga aiki dama in ka mutu yana neman Allah ba sai ya rabu da komai ba to shi yasa sayyi za ta raba ka da komai ne to wanke ka ta jefa ma Allah kai to kuma talaucin ake tsoro duk talaucin da za a samu Allah a cikin sa ba abin noma ba to mu muna neman irin wannan talaucin talaucin da za a samu Allah a ciki to mu- muna neman shi amma arzikin da babu Allah ba mu neman shi. yau ya gaya mana ya ce me hikima ya ce ilahi ma za faɗa da man wadda ma za wa da man faɗa ubangiji na wanda irsa ta ne ya samu wanda isa ne ta ne ya rasa. to saboda ka yan uwa a yi tauhidi a yi salatu ta fi da mako shi ne ya faɗi na sha faɗi in ce ina masu cewa sai yi kaza kaza kaza su kamun nafsi ɗaya wanda sai su jani ko annabi yayi magana akan shi a sama da kaza abin da shi a cikin yace ma yace idza tuttala bil faqri wal birri wal bala tulazimu hizbu sayyid subhan wa fil masa idan Allah ya jarrabe ka da bala'ai da talauci ko lazumci sai ki samu da yamma amma ba nafsi sai da kawai kai tuji saboda dalilin mafiya masu irin wannan zaka ga akwai suna da bukata a duniya to su kuma sai ka sai ta ahlul lahi na ruwan bawon Allah da maganar talauci ko na abun nan ai sai kurum saboda haka ai sai in mutum ya zama zai iya dari kullum ya yi dari kurum ni an waye da ni na yin fiye da ɗarin ma fiye da shekara goma wallahi fiye da ɗarin ma ina yi kuma ba abin da ya faru ai mana na gode ah musrikum to shi annabin shi ya faɗi wa shi Allah shi ya faɗa haka shi ne malam musulku kar ka ɗauka wai annabi ne shi in an bi ba Allah ke wuce ce a'a wahu musulku Allah ne ya faɗi haka ka gani ko wanda ya zaɓi annabi ya zaɓi Allah wanda iba annabi ya ba Allah wanda ya yi biyayya ga annabi ya yi biyayya ga Allah amma ba ba a ce wanda ya yi biyayya ga Allah ya yi biyayya ga annabi ba saboda haka dole ne mu a a- a- a yi biyayya ga annabi faman baya al-muktara sai ta duk wanda ya zaɓi annabi Muhammadu abin zaɓin Allah fa hawa mubayi'un to wannan fa ya sani ba wani zaɓa ba li rabbi ya yi zaɓi ne ga Ubangiji ilahi al-arsh Ubangijin halitta zalika ashmaku sai ya ce wannan shi ne ainihin girma mutum ya zaɓa annabi sai ya ce kai wannan ya sami girma kan da halitta ce zaɓan abubuwa yin musamman irin wannan zamanin namu wani ya zaɓi kuɗi wani ya zaɓi mata wani ya zaɓi girma wani ya zaɓi kaza wani ya zaɓi kaza wani ya zaɓi matar sama amma kai ka ce annabi Muhammadu ka zaɓa sai ya ce kai zalika ashmaku eh wannan shi ne abin da ake nema a cikin ɗaukaka zikatul khatmi sai wace kaunar su kamakin annabawan Allah da manzanni taha sarkin Allah muhammadi abin yabo sama da ƙasa kafani ta ishe ni san annabi sai yace ya ishe ni wato wannan fa karatu ne fa eh karatu ne shi yana nuna cewa lalle fa san annabi shi ne ke wadatar da bawa ga- ga- wato wato wato gabarin komai duk mutumin da ya samu annabi ya samu komai wanda ya rasa san annabi ya rasa komai ko a filin kiyama da kauna annabi ake tinkaho ba da wani abu ba. duk abin da za a tinkaho da shi a duniya ake yi don kuɗi ne a duniya ne kai hatta ilimi ilimi amfani ne zai bi ta alƙiyama ba ilimin ba amfani da ilimin ne zai bi ta ba tsaba karatun ba amma ban da san annabi san annabi tun a duniya za a gani cikin ƴaƴanka za a gani cikin zuriyarka za a ka gani a kabarinka ranar alƙiyama kuma za ka ga kujerun da za a kafa muku sarakunan ƙaunar annabi ba eh to saboda ka san annabi shi yasa shehu yana nuna mana cewa duk abin da za mu samu mu riƙe annabi fiye da abu in kuɗi muka samu to mu riƙe annabi fiye da kuɗin in ilimi muka samu mu riƙe annabi fiye da ilimi in girma muka samu mu riƙe annabi fiye da girma in ko menene za mu samu mu riƙe annabi fiye da dan sai na ana ya ce tunda musulunci ya zo muka musulunta ba mu taɓa jin daɗi ba kamar ran da annabi ya ce mana almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so to kawo ko in mutum yana tare da wanda yake so farin ciki ya tabbata ga ga mumini
muwaddatuhu sai yake kaunar annabi indi a cikin zuciyata arsaku ita ce mafi kafuwa min as-summi daga kulman dutse a ƙasa ka ga dai yadda kulman dutse yake kafuwa a ƙas- a ƙasa ko misali kamar dutsen Abuja din nan, sai ko dutsen Randinton ka san dai ba zai turu ba shi to sai yace kaunar annabi ta fi wannan dutsen kafuwa a zuciyata san annabi ta kafu gam ba abin da yake saba ta ba haka kuma shi yake so almajiran su zama wallahi almajiran shewa a kazir din in kara biye su za ka ga abin mamaki maulan mu sha'ul fatih yana da wahala ka zauna da shi minti ɗaya minti biyu minti goma ba za hawa ya zuwa idan saboda annabi ko wallahi saboda annabi kuka da iman salatul fatih da yau kuka da iman salatul fatih da yau aikin kenan to annabi ya yi tasiri a jikin bawa ke eh Allah ya ba mu haka wa sifatu kulli al-madihina yawaita ta ga darajojin dukkan masu yabo ga annabi Muhammadu kasiratun ta kaitacciya ce darajojin an tsiraki ma indi da garkar darajar da suke wuri na ɗin duk wani mai ban annabi to daraja ta takaitacciya ce da zarasar daraja Matafiya, tsere wadda newa masu yaban annabi ta tafi tun azal tun azal ni ne shugaban masu kauna annabi ni ne shugaban mawakan annabi ha to tun da kace ji ce ban annabi ka taba ji a ce wani zai yi ranar alkiyama shi ibrahim ranar alkiyama masu yayi goda ne in annabi ce gaban Allah ya yi sujjada yi wa Allah kirari aka ba shi shafa'atul uzma din nan to shi kenan annabi yana miƙewa ba wanda za a gani bayan annabi in ba shi ibrahim shehu zai dinga bin annabi yana zabba mara yabo billahi allazi annabi zai zo ce ina almajiran na ta ce to shigar da su aljanna fa qala da kullu sahabal khadim tasabu ina mala'ikun nan ku shigar da sabon hadimin nan nawa ku riga kowa shiga wallahi haka ba a a ta ga mun mamaki mu zai zuwa mabayi, sai ya ce tsakani na mabayin almadihina, da tsakanin masu yabo ga annabi Muhammadu karajitun, akwai daddai tsakani na da wato masu yabo da annabi Muhammadu akwai dazuzzuka ba wai daji ɗaya ba karajin akwai daddai wuɗorin, mai sarƙaƙiya kuma dazzal
kama jibat limadiya sarbaku, kuma ce babu wani daji da ya isa ya amsa yaban da nake wa annabi Muhammadu duk inda daji ya kai daji in ne yabo wallahi sai yi ba dajin da ya isa ya amsa amma ji balli madiyar tarbahu babu wani daji da ya isa ya amsa ko wani mil ko wani wane ne ko wani wane ne in ne yabo ga annabi Muhammadu duk ake yi wato dai sai ko
fasiriya, yau ce wannan yaban da nake yi alkafin amini, ko kike da sababin amintaccen Allah innaha domin cewa wannan yaban da nake yi adimatu kufrin, marashiyar tamka ce wannan baitukan nawa marashin tamka ne me yasa yake marashin tamka ne baitukan nan saboda kowane harafi yana da rai idan mai rai yana magana to duk abin da ke rufe abin yana da rai Shi yasa ahalin layi in suna magana ake rayuwa mutum da bai shiga da'ira ahalin layi da in yi magana mutuwa ake. idan mutum bai ɗanɗana ka- bai samu kamun zikir ba bai samu kamun salatu ala rasulillah ba in yi magana to magana za ta kakkace mutane ne biya amma idan mutum ya ɗanɗana zikiri ɗanɗana salatu in yi magana kowaye ya ji magana sigara ne magana za ta shiga can cikin awalimin hisiyyata nashi da ma'anar biya saraya saraya to da rayayye ne ke magana ba mutum ne shi yasa ce wuce to abin da yasa nake masa wannan yaban na yana cikin gurbin amintaccen Allah kuma tsakani na da masu yaban annaba akwai dazuzzuka ba za su iya wato risata ba saboda dalili baituka na ba su da tamka sahawa Ahmadu Yusuf, sai wace idan ka lura da diwani na ka karanta da kyau za ka gane annaba Ahmad ne ke yaban kansa da kansa ƙwarai kuwa fahawa Ahmad Yusufu in ka karanta turani na za ka gane annabi ahmadu ne yake yaban kansa da kansa ya mana fa aini wa ainin yawma ainu muhammadin sarafin ruhu fi haitali wa ruwayi haka abin yake haka abin yake soyayya ce ta kawo haka sau ya so annabi ya so annabi sai da ya zama bai da wani aiki sai annabi bai da magana sai annabi bai da komai har ƴaƴan sama do muhammadu sallallahu alaihi wasallam komai na shi annabi to shi yasa shi kenan sai annabi ya ba shi tabbiya shi kenan ka'ida ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya saba manyan kudubai in sun zo kofar fada annabi in ya musu kyauta ba su ƙara dawo saboda annabi in ya ma kyauta har abada ba za ka yi har ƴaƴanka ba za su yi talauci in annabi ya ma kyauta amma annabi duk san da ya fito kofar gidansa da asuba an tsohu su fara gani kuma ga kyautar da ita ba shi ko ba kuwa manzo Allah ya ce a'a yaya aka yi ne na baka na baka na baka sai ce baka bani ba ya rasulullahi abubuwan da na baka bai ce ni ma na bayar ka bayar eh musulma ba ne sai ce ya rasulullahi abin da nake nema ba abin da aka bani ba abin da ake bani matsayi ne matsayi ko wannan almajirai na na wasu to me kake nema ko ce zadan wasu fatan wa isman wa hila shi kenan da na fata dallali wasu ci da hujji azubu haya an wahu min niyya ya qarubu da nauti ne wa huwa yadnuni hatta jibtu fihi fasara aini fasirtu aqrabu li anni habibu zati wa sirruha wa muraduha wa martabatu al-jami'atu lil asma'i wa sifat hadi dalili yasa kaga kowa duk girman kudi sai ga shi ba hula a gonakin yana noma a to ya zai ido ya shi kan sa mai salmi ya dawo zalla
salatun sai ta salatin Allah wa taslimun ka gaisuwar ubangiji la taha ki tabbata bisa sarkin Allah ahmadin mafi godiyar halitta alin da alayensa sahabin da sahabbansa mislaqidin yudamma kamar misalin turare mai tashin kamshi to ma sha Allah yan uwa mun wannan mun yi kamar rukan shi yasa ba mu tsaya wani bayani ba muka dinga tafiya tiryan tiryan eh Allah ya bamu albarkacin abin da muka karanta din Allah ya kara mana san shi radiyallahu ta'ala anhu eh Allah ya tabbatar da mu kuma cikin gari da jami'a kaza a cikin jayar sa'il wasiƙa ta goma sha uku dole mu sai abu da fatiya radiyallahu anhu to faslun ar-risal to raji'at min al-wasaya fasali kenan wasiƙa ta go ta hudu a cikin wasiyin maulan shi Ibrahim kawai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai dukkan yabo da yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mai rahama mai jin ƙai mamallakin ranar alkiyama sai ce amma ba'du bayan basmala da godiya assalamu tammu ammu gaisuwa cikakkiya ga mamma min indikatihi al-abdul al-abdul jalil sayyidihi wato daga bawan nan marubucin sunansa bawan da ya zama mawadaci ne da Allah wa maulahu majibincin lamarinsa an kulle ma su yawo sai yake na wadata da Allah na rabu da duk abin da ba Allah ba Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani shine Ibrahim bin Alhaji Abdullahi Tijani ina habibi zuwa ga masoyina wa muridu walidi kuma almajirin babana as-sadiq ne gaskiya wannan wasiƙar wani hadimin babansa ne ya aika wa farkon bayyana fa'ila ne sai ya aika masa da wannan wasiƙa domin ya sanar da shi salon haila da kuma yanda Isra'ila ta sai ta zuwa ga masoyina kuma almajirin babana ne gaskiya alhakan jayin mawjubu wa anta alai anni an sauka lillahi billahi yace abin da yasa ni rubuta maka wannan wasiƙa domin ina maka nasiha ne dan Allah da Allah ba dan komai wa anta alam ina so ka sani ji annaka cewa kai anta kai inna wa gairuka da wani ka sa'ilan man kana kowane ne abdullahi bawan Allah ne kawai wa muridu shekh tijani kuma kowane ne almajirin shekh tijani wa kad qarrara Allah ta'ala hakika Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar min sariqi hukumi a cikin magabatin hukuncinsa anna ifadu hadhihi al-faidat cewa kwararan wannan faida bayyanan wannan faida fi dariqati a tijaniyati a cikin wannan dariqa ta tijaniya ala yadda sahiya faida za ta habbu ne a hannun mai ita radiyallahu anhu sai yake sai Allah ya kara wa mai faida yadda وهو صاحب الفيلة شي ne صاحب الفيلة يبقها أين شاء شي كما من فيلة زي جي سيتا تكين دي إقدام بتقدير العزيز الجباري بعين إيكو مبوعي لكرف إيكو والفيلة شي تكاد فيلة وأم الآفاق ذات دني دنيا وحول الله دبارة أن وقدرته لإيكو لا ينتقى عاد ولا أيدي إسيه سري سبا ولا ينتقى عاد ولا أيدي إسيه متبركي ولا يحدثها شيء ولا أوجه إسيه بني سبا la budda babu maka tamtaddu ala al-basirati haila sai ta ce zuwa kan kasar duniya ai su kanu tijani duk inda tijaniya ta ce haila ta ji wa qad sallallahu ba'd al-masayil hakika Allah ya jarrabci ba'arin shuhunnai wa ba'd ar-ru'asa da wasu daga cikin manyan masu kudi al-muqaddamin da wasu daga cikin manyan muqaddamai bi imanul makaidi suna ta shirya makirci da kaidi والدعاء الدعاوي سنة تين دعوة من القرية الكاذبة من القرية طلبا دومين سنة نيما لدفاع إليه الله دومين سبكي حتى الله وياب الله فيكم الله يأتي إلا أن يتم نوره في حياتك حتى وأنت كيد إنه هديري مسويناني mun za ana yafi in tun ina yaro in ka zo gidan mu ina gani kana ɗauka na in ka zo wurin babana saboda haka ni tausaya maka domin kar ka afta cikin abin da baka san shi ba kare za saboda haka ka tafi ile ka na rubuto maka wannan wasiƙa wa uhadhiruka ina tsoratar da kai min an takuna mimman yuridu na ilha'a nurullahi kar ka zama daga cikin waɗanda suke nema su dake harshen Allah ka faƙatan duka domin ina tausayin ka lahirkan ala zuhurin sai da ba ina faɗin ka shigo cikin mu ba ba wannan nake faɗi ba a ina tausaya ma ne domin abin da zai faru har ƴaƴan ka sun yi wulaƙanta ne abin ya faru ba kai ba fa inna domin cewa ita faila ta zaharu bi haulillahi za ta bayyana fa da dabara Allah wa quwwati da ƙarfin Allah wa man arada katiya duk wanda ya nemi wai ya kafa ita ya koye ta fala yaziduha illa zuhuran ba zai ƙara mata komai sai bayyana wa man arada tarbiyyar nasu anha wanda ya nemi ya kore mata mutane wa an sahibi ko kuma ya kore mai haila mutane fa inna yantiru nasu an hula an hanya kore wa kansa mutane ne ba faila sai to wanzur da aini kalbi ka lura da wannan magana fa da idan zuciyarka fa tara fil kama kuntu za ta ga gaskiyar abin da nake gaya maka wanda zai ta ayyana alaika abin da yake yiwuwa gare ka ka lura da shi in kadarta in kana da iko ala suriki ka shiga cikin wannan da'ira hatta ta kuna ne wanda zai ƙara shi hakikin sahibin niyya har ka zama daga cikin waɗanda ibn babal alawi ne min yake muridi ke haɗi cikin haƙƙin su in sa qa'ifatun min sadi la yusama a qabu ummati nabiyil muttabi ma wazan ta'arfan min fardi minha fa kayfa bil imam al fardi waɗansu mutane ne in kuraru a cikin ɗari da su su gani su mutanen nan kowane ɗaya daga cikin su gashi su ɗaya ya fi kuɗi halitta garza a wurin Allah gashi ɗaya na jiki yake to in kana son shiga cikin irin wannan mutanen ka rabu da maganganu inda ba ka da mutane ka shigo kan sai ka ga abin da muke ka iya fahimta shi mene yake gudana yace to in kana san haka shigo yace fa al ka aikata haka wa illa in ko ba za ka shigo cikin mu ba fa jilis ala halika ka zauna a gidanka inda Allah ya aje ka wala ta alfa kar ka aikata komai in ana wurdi a kan mu ko ana maganganu ana zagi kar ka ce komai sun ko wal alam ka sani annahu cewa lamarin لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله با أبن الذي هو ملك ملك الله في أبن الله ينفع ومن أراد شيئا يوان دين يمونا أو لن يرده الله الله ينفع أبن با فقد من عين الله المترك فرجي بجاء إلى الله وعلم كسني أني تواني أوتيك إما مك وسيا وأوتي نفسي kamar yadda zai kai na wasiya da takawa Allah ta duk tsoron Allah ta kulwal alaniyati ta duk tsoron Allah ta fi da waje wa muwalatu alillahi tajibinci lamarin mutanen Allah bil mahabbati ka so su wal mujalasati ka rika zama da su wal musahabati ka rika zuwa gidajen su kana gaisawa da su Allah wa taqila an tafi maka limin lahatar ilahiyyata wa taqila kai ma numfashin ubangiji ya same ka wala ta da amale su laka karfe da awon abin da ba naka ba ka ce a ba kaza kaza kaza kaza ba wala ta da auli da yarda kar kuma ka ce a ni ba ni bane amma wani ne karke da awon abin da ba naka ba ga wani ka karke da awon abin da ba naka ba ga kanka kada ta'ala sai ta Allah tabaraka ta'ala ya ce wala taqahu ma laysa laka bi ilmi abin da ilimin ka bai kai ba sai shi karka ka ba man arada izzata darin duk wanda yake neman girma na duniya da lahira fa innal izzata lillahi jami'an to girma na Allah ne ba mutane ke bayarwa ba wa mahabbatullahi kan Allah urafu ana gane ta ne bi mahabbati alihi da san mutanen Allah in ka ga mutum bai san mutanen Allah to Allah ma bai so in ka ga mutum yana san mutanen Allah to Allah yake so shine so yake mahabbatu lahi ki urafu bi mahabbati alihi ana gane san Allah ne da san mutanen Allah ko yake wa humul arifina billahi ba wasu bane mutanen Allah shine masana Allah wa jarika haza kaga makwabcin nan naka Muhammadu Zainaba shine yayana Muhammadu Zainab arifin billahi ta'ala masanin Allah wala arifu min amsalihi arifan suwa wani ban taɓa sanin ma wani masanin Allah misalin su ba fa kuma ahu lillahi billahi billahi ka zama tare da Muhammadu Zainab dan Allah da Allah cikin Allah dan tafi aminu za ka amfana daga wurin shi wa yan tafi aminkum talamu da sannan kuma almajiran ma za su amfana amma idan ka ci biyu na ka ci yarda da wannan magana ana nan almajiran ka za su watsi a filin taikoni ɗa'an ka su laƙanta a zuriyar ka su shiga gari kuma ni kuma ina nan tam kuma lamari na ya tabbata sai ce wala ya duru ka sai in ka bi ni fa ba abin da zai cuce ka ba la fid duniya wala fil akhirati ko a duniya ko a lahira kar ku ga mukaddamai na zara ido suna abu ka ɗauka wani abu zai ba ko kuma masu kuɗi suna ta maganganu a je nan ayi mutum a je nan ayi mutum kakka taɓa damuwa da wannan dinukun yake wa in lam taf'al in ko ba za ka aikata haka ba fala yadurru Allah shay'an ba abin da zai cuci Allah wa ka ta'lam da sanne za ka sani hiddi ma wala akhirah duniya da lahira an yi uhibbu kalali ne wallahi ina son ka ba don komai ba fa inni al-yawma domin ta ni a yau la uhibbu shay'an ba ni son komai in ba Allah ba wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine ke da abin da nake gaya maka wa salam لأمكم وأخذت سبيل والدي الهج وأخوه وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله التيجاني في عام ألف وثلاثمائة وإيضا وأربعين في جميع بكوت شكرا تجيب إلى تري إكتدى أربعين كو وتسعة شكرا تجيب إلى تري أكو